na sama ta uku sun nan ka waɗansan su kuma sau arba'in a kasu cewa har zuwa sama ta bakwai haka za a ce mutane na nan a tsakiya tsugo sannan idan ubangiji ya dubi mutane da aljanu da dabbobi da komai ya dubi irin kankantar mu a wajen girma ga mu ɗan tsugul tsugul ga manyan mala'ikun nan domin mala'ika a zara'ilu dan girma wanda aka ba ɗaukar ran nan aka ce wallahi maza Allah yake ubangiji ya gaya masa cewa da za a ɗebe ruwan da yake duniya kakkaf ka duba ruwan teku banda Allah ba wanda ya taɓa ganin iyakarsa da kogunan duniya gaba ɗaya a ɗebe ruwan da na rijiya da na gurji da na ko'ina a ce yau a zara'ilu za a yi masa arziki ya yi suma wallahi in an zuba ruwan ubangiji yake ba zai cike rabin kan ba bari a cikin kan gaba ɗaya dan girman da yake a zara'ilu din nan to yana nan a taron shi ma ya shiga tsawon mala'iku manyan mala'iku waɗanda aka yi na haske suka kewaye al'arki wato an ce sahu sahu ka ƙetara ka ƙetara an ce sahun su shekara saba'in ne kamun ka ƙetare inda su a sakko su kewaya kuma mala'ikun duhu waɗanda suka yi shamaki da al'arki su kuma bayan an wuce na hasken su ma haka suke wato in za ka keta suka wuce sai ka kwanta baɗin sannan kuma a kasa a kewaya malam ubangiji ya dubi kankantar mutane waɗancan mala'ikun nan tun daga na sama ta ɗaya har na sama ta bakwai har na waɗancan hijabin nur din nan har na hijabin zulmati har zuwa madauka al'arki har ka koma ƙasa halittar ƙasa ka kai sama ƙasa ta bakwai ba wanda ya taɓa saba Allah ko min ɗaya ba wanda Allah ya taɓa cewa yi kaza ya ki ko ku fari kaza sannan ya aikata abu wallahi duk jimla su ba wanda ya taɓa saba Allah sannan ga mu a cikin ƴan tsubut mu ne sako dare da rana dare da rana na dare daban na rana daban na koye daban na sarari daban mutum na saba ma hadisin kuma yana munna yana dariya ubangiji ya dubi yanda muke da kankantar mu da irin tarin sakon mu sannan ubangiji ya ce to yana gadan al'arshi zamanin duk duniya ba inuwa kuma ba inda za ka samu inuwa ko kamar ta allura ko ina rana ce ranar kuma dama babu sama samsam an zuro ta ta zo daidai da kan mutane da za ka ɗaga kai sai ka dubiye ta kwakwalwa zamanin za ka ga tana tsalle tana yin sama tana dawowa cikin kokon kai dan azabar rana ga matsi dan uwanka ya matsi ka inda za mutum ɗaya zai tsaya aka ce inda za ka soka ya tsanka ka tsaya a tsaye haka mutum dubu Allah zai tsaya a gurin kowa farcensa a jikinsa zai tsaya a ja farcen dama bakin farcen da aka gutsure maka iya rayuwarka na duniya ran nan ubangiji za ka fita da kabari sai ya maya ma farcen a tsora a tsora ya tsoro akan farautan a nan za a yi tsago tsago mutum dubu gun tsayuwar mutum ɗaya haka za a yi taron ga gumi ga wari sannan ga zafi sannan ga fargabar ba a san inda za a ci gaba ga tsare shi kuma babu wannan saman bare a inuwa ba wata inuwa sai inuwar gadon sarautar Allah sannan ubangiji ya tambaya a lokacin ya ce to liman mulkul yawma ce to sarakuna ka ce ni ne sarkin kaza ni ne sarkin kaza ni ne sarkin kaza to kenan yau kuma waye ne sarauta aka ce wallahi a gurin annabi Sulaimana kansa da ya taba yin sarauta ko Dawuda waɗanda suke mulki ba su iya buɗe baki ga su annaba ne mursalai ne Allah ya tabbatar musu ƴan aljanna ne tun suna duniya amma ba za su iya cewa ubangiji kai ne da sarauta ba dan su ubangiji ya kuma faɗa limanin mulkul yawma sai ya faɗa su uku ba wanda ya ba shi amsa dan tsoro manzo Allah ma na nan ba zai iya faɗa ba saboda jin tsoron ubangiji ya bayyana zamanin kuma manya manyan zabaniyawan Allah wanda mutum in ya gansu da Allah zai yadda ana mutuwa dubu da ka mutu dubu dan tsoro suna nan a tsaye a gurin ka gani sannan ubangiji wannan tambayar malam kowa ya tsufi da kai wahala ta ishe shi gafar gaba ubangiji ba wanda zai amsa masa tambayar nan sai shi zai amsa da kansa sai ce lillahi wahidul kafi al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma wallahi in mutum ya ji karman nan wato sai ce ina ma mutan gidansa ba taba cewa shi ne shugaba a cikin gidan nasa ba dan Allah ya ce a wannan ranar fa a ran nan ne zai taji abin da aka aikata a duniya ya saka kowa abin da ya aikata ba kuma dagewa ba dadawa Allah ya sa muna da aikin alheri a ranar Allahu akbar to ka ji irin wannan bayan ubangiji ya faɗi wannan aya mutane sun ɗimauta sun rikice ga wahala sannan sai ubangiji ya sake cewa ya ma'asharar jinni wa jinsi in istafatum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ubangiji ya faɗa kowa yana ji kuma da kansa to ya taron mutane da aljanu ku ne sarakan sabo na aika na ce a faɗa muku ku bar kaza ku bar kaza ku yi kaza ku yi kaza kun ci dan daɗi da kuma lafiya da rai da wadata da na baku ku shi kenan in kuna da iko yau za ku samu wani hanya ku wuce ku shiga sama ko ƙasa ko ku shiga yau mun haɗu da ku kuma yau ba abin da zai ma magani sai aikin da ka aikata na alheri in za ku iya gudu kuma ku gudu la tamduna ku illa bi tsani ba dama kuma ku gudu sai da tsani ku babu tsani wala kunnan kadai da suka kewaye mutane da aljanu ba da su isa tashin hankali Allah ya mana sutura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine fa ubangiji yace wannan ranar ake saukar da mala'iku saukarwa ga sunan sahu sahu to me kace الملك يومئذ الحق ومن كان يوما على الكافرين عزيزا a wannan ranar fa ubangiji yace almulku yawma izin asbihaku a wannan ranar sarauta a ranar nan ta gaskiya ta tabbata ga sarki a rahman sarautar gaskiya wacce ba karɓar tociya ba cin hanci ba cewa wannan shine dan uwana ko ɗana ko abokina bari in danne gaskiya in taimake shi a ran nan babu sai abin da kai kawai shi za ka gani da idan la shirku fihi hadan ba wanda kuma ya tarayya da Allah domin Allah ya ba mu aran sarauta a nan duniya akwai sububin Allah da ya ba da aran sa a rayuwar duniya aran nan kudi ya sani domin a nan duniya kaga Allah shine dama wa sifar Allah sani Allah shine alimu to a nan duniya kuma ya ba mu aro ana samun masana a nan duniya turannan ya kafe ba masani kowa a rannan ya jahilci saboda tsoro sannan Allah ya ba mu sifar ta wadata Allah shine algani to ya ba mu tufa a nan duniya ma akwai wadata Allah ya ba ku wani wadata turan nan ya kwaci ba wanda in mallaki abin da zai misalin kwabu ɗaya a ran nan sai dai aikin da ka aikata kawai sannan kuma akwai tufar Allah ta sarauta to a ran nan a nan duniya ya ba mu a ce wane ne sarkin gari kaza wane ne sarkin gari kaza to ran nan Allah ya kwaci gaba ɗaya kowa talaka ran nan Allah zai faɗa ya ce to almulku yawma idin hakku rahmani a wannan rana sarautar gaskiya ta tabbata da sarki ar-rahman ba wanda ya hada wannan tare da Allah ba a jiya da mutum sarki ar-rahman wa kana yawman asiran ala al-kafir wannan rana ta zama matsananciya akan kafiri kuma kafiri nan ya shiga uku Allah ya kiyaye mu to ويوم يعد الظالم يا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا rannan za ka ga azalimi a wannan taron ya abu yana cizon ala dai kan yatsansa yana cizon yatsansa ka gani Allahu akbar al mushriku wato wanda ya bauta wa Allah tare da wani Allah da kuma munafiki rannan za ka ji suna faɗa da kansu wato suna cewa ya laitani ya dakace na ya kai tona na daman wata sura saboda da na sani da kuma taɓewar da suka sun yi mutum da kansa kaje yana ta ya laifin kai kona Allahu akbar ittakhatu ma'a rasul ila ina ma a ce na yadda da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a rayuwata ta duniya na kama tafarkin da ya kama ina ma a ce duk tafarkin annabi inda aka ce ya bi ni ma nan na sa kafa nabi gashi ban ba annabi ba a duniya za kuma lahira yau ba mai tsira sai wanda ya ba Allah to an shiga uku kenan jama'a abu annabi abu annabi duk mai son ya shiga aljanna wallahi ya bi manzon Allah mutukar mutum ya saba aikin annabi koda da daidai tsinin allura ya tabi duniya da lahira gashi dai a rubuta alqur'ani mutum ka ji da kanka yana cewa ya laifin ya da kace na ya kai tona na daman wata sura dan da na sani da kuma ganin tabi wanda yayi yau mai kiyamata a ranar wannan tsaiwa ittafaqtu sabilan ma'ar rasul ina ma a ce na kama hanya ta na bi ta ila huda zuwa shiriya ma'ar rasul tare da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake ga muku jama'a abu annabi abinda annabi aikata mutum ya aikata daga tsarki zuwa alwala zuwa sallah zuwa sha'anin aure zuwa sha'anin zakka sha'anin hajji dukkan ibadar mutum da zai rayu ya bi aikin annabi in dai yana tsoron tashi alkiyama ya tsira amma wallahi tallahi duk abin da ka aikata mutukar ya saba na annabi mutum ya tashi dan saboda yadda da Allah ya wa annabi shi yasa ya aiko shi alqur'ani inda Allah ya san annabi abin da zai aikata ba daidai bane ko ko zai kara ko ko zai rage ko zai san zuciya wallahi da bai ba shi alqur'ani ba Allah bai taba yin annabi mai ha'inci ba to mutukar ko wannan annabin ya zo ya ce a yi kaza wallahi wanda ya bar abin da yake ya shiga uku fir'auna annan Musa ya je ya same shi yace fir'auna yace na an Musa yace ka saba wa Allah ale maka bauta bayan Allah na cewa kai Allah ne sai da aka shekara arba'in ale maka bauta binni da kauye yace eh yace ka faɗi kalma ɗaya tak in ji Allah ya aiko ni ka faɗi kalma ɗaya tak zai rushe maka zunubin nan naka na shekara arba'in yace iya Musa zai yi waka yace zai yi zai yi a rushe duka yace zai yi yace to wata kalma ce yace ka ce la ilaha illallah Musa rasulullah yace wannan kalma ce yace yace to ba zan iya faɗa ta ba gara a sa ki a wutar abada akan yace la ilaha illallah Musa rasulullah ba Allah yake shi ba Musa ne ba ya kauna saboda kin Musa saboda haka shi shi kalmar shahada saboda haka yanzu kaga Allah ya kawo Yahudawa sun biyo ta karkashi sun kama malamai a cikinmu sun koya musu wani abu na barin ayyukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi Yahudawa ne banda bai Yahude ba ne hikimar da zai irin wannan abin domin ya san ba ta inda zai bullo ya samu mutane sai ya hada da mutane ɗan uwan mu sai suka bullo suka sa musu wani kin Annabi na kin aikin Annabi sai ba kabli ba ba'adi ba niyya ba ikama ba tahiya babu cewa wai in za ka yi abu in alwalati ka fara wanke hannaye ba shafa ruwa a kunne babu kuma shaƙa ruwa wai duk wannan annabi bai ba ai Allah bai ce alqur'ani saboda haka aikin annabi ne ba za su yi wannan ba duk sun kore sun ce wai ƙarya ne wai hadisan na annabi ma da ake faɗa wai ƙarya ake annabi bai faɗa ba Yahudawa ne wallahi duk wanda kaji yayi haka shi bai san hakikar abun ba amma Yahudanci dan abin da yasa ka ga Fir'auna ya ki ba da gaskiya ya ce din nan la ilaha illa Musa rasulullahi ba kin Allah tsagwaran sa bane kin man Musa ne tsagwaran sa domin ka ga ran da aka danna shi a ruwan ai da ya ji uya a ran nan wato sai ba da gaskiya da Allah amma ya ki ba da gaskiya da Musa dalilin kuma da Allah bai man gafara ba kenan a ran da aka danna shi ya ji wuyar ruwan nan ya shiga bakinsa da hancinsa ya cika cikinsa duk sai ce la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila kaga abin da ya faɗa kenan yace ya ba da gaskiya babu sarkin bautawa sai wanda bani isra'ila suka ba da gaskiya da shi amma kuma bai karasa ya ce na ba da gaskiya Musa manzon Allah bane saboda kin Musa shine yanzu fa ya dawo mana kuma yanzu banda kin annabi yanzu ba abin da Yahuda suka turo mana sai su kama malaman mu su ce ka kunji kunji kunji amma waɗansu malaman yan kanana kanana da mabiyan wallahi ba san tushen abu ba mutukar mutum na kin annabi wallahi ya shiga uku ga kiran ta kiyama mutum in ya kama wato yatsansa zai kama ya sa a baka yana cizo yatsan yana gutsewa yana daɗa fitowa yana cijewa yana cewa Allah wadan kansa tunda bai kama hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka zai rika faɗa a taron kowa na ganin sa yana gutsura ya tsantan sauki yana ya kai kansa Allah wajen sa tunda bai kama hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka Allah ya mu da kin Allah ya laita ni takhatu ma'a rasul sabila to me kace يا ولدا لا تنيل ما تكن فلانا قليلا kaji irin mutanen zamanin Annabi an taɓa yin wani mutum wanda ake ce masa ukubatu bin azimu aikin wani wato mutum ne wato sahibi ne ga ubayy bin halab shi ko ubayy bin halab din nan shi kuma munafiki ne na gaske kowa ya san shi akan kafiri to shi ukubatu bin azimu aikin din nan sai kalmar shahada ya bada gaskiya shiga addinin islam a gani ana nan ana nan dalilin wannan kuwa wato wata rana aka ce shi ukubatu dan mu'ayyid din nan da ya karma shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai shiga addinin islam a nan to da ya shiga dalilin wannan imani nasa kuwa abinci yayi a gidansa sai ai yi gida fa abinci ya gyaggyara wanda an nasa idai sai kira jama'a yace yau ina da yafa a gidana aka tare shi kimza a ci abincin to a cikin taron liyafar wada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aika wa manzo Allah yace manzo Allah ma yace amma zamanin nan wato bai yi kalmar shahadan ba yana kafirinsa ya dafa wannan abincin ya liyafa ya tara jama'a ya ce a ci sannan sai aika da manzo Allah ya ce shi ma ya zo gurin sai manzo Allah kuma shi bai ki ba faka fadan ma kadima dama yayin da ya gabato da abincin in ya ka cikin jama'a za a ci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ukubatu dinnan sai ya ce da manzo Allah da abinci a ci saboda ya tara jama'a dama dan liyafa ya ba su abinci da abinci al'adar su na larabawa ne sai manzo Allah da ya ga an ka abinci sai ce ma ana bi akilin da amaka yace ai ni ukubatu ba zan ci abincin ka ba in ji manzo Allah yace ba zan ci abincin ka ba ukubatu yace me yasa ba za ka ci abinci na ba ya rasul eh ya muhammadu yace haka ta sha da Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace in kana so ku ci abincin nan naka wato sai ka ce da ba sarkin bautawa da gaskiya sai Allah daya kuma ka ce da annabi Muhammadu ni din nan jakadan Allah ne Allah ne ya aiko ni da alqur'ani idan ka aikata wannan to zan ci abincin nan naka Allahu akbar to shi kuwa ukubatu din nan yana jin tsoron kada in bai faɗa wa manzo Allah ba zai ci ba ga taro ya taru kamar ya ji kunya kenan saboda manzo Allah shine babba kowa ya sani sai dai kinsa da ake yayin nan fa fa'ala sai ko yace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah shi wannan kafirin ubbatu din nan fa kana rasulullahi min da'an sai manzo Allah da yayin da ya gama kalmar nan manzo Allah sai ya sa hannu kuma sai ya ci abincin nan da aka kawo to wa kana ubbatu sidiqan li ubay bin haram shi ko ubbatun nan wanda yayi wannan kalmar shahada wato aboki ne ga ubay dan hadafa babban munafikin nan kafirin nan a gani falamma ukhbira da zalika yayin da aka je aka ba ubay labari qala lahu ya ubatu sabata sai shi wannan kafirin ubai dan halal sai kira ubatu dinnan bayan an gama liyafa dama ya ji labari aka ce ai yau abokin nan naka utubatu bin abi mu'ayyid ya shiga addinin nan na ukubatu bin abi mu'ayyid ya shiga addinin Muhammad kuma ya bar na iyaye da kakanni na gado ya bari yace ya bari yace kai ba zan yadda ba irin yadda na san sirrin wannan abokina ukubatu dinnan ba na zaton zai bar wannan addini shiga kuma addinin Muhammad yace amma sai na ji a bakin sa sai aika aka kirawo masa wannan ukubatu da yazo sai yace masa ya ukubatu yace na'am yace sabata ashe ka karkace yace wata karkacewa yace an ce ka shiga addinin Muhammad ka gani kana la sai yace a'a waye ga ma yace haka na ji labari yace kariya ake kariya ake ni ban shiga addinin ba yace akwa ga mun yace a ba gaskiya bane walakin yace ni abin da yasa dakhala ala rajulin alayya rajulin fa ba an ya kula da ani ka gani a zamanin ma kaga sai kici da Annabi Muhammad din sai ki fada sai ce wai shi wannan mutumin ya je gidana ne na ce ci abinci na sai ce ba zai ci ba illa an ashhadu an ashhadu lahu yace wai sai nayi masa shaida shi Allah ne ya aiko shi kaji fa a gurin munafikai dan uwansa kuma abin da yake fada to kuma da yace sai nayi masa shaidar din nan Allah ne ya aiko ya fasta hayatu to ni kuma sai na ji kunyar an ya karu da min baiti kar ya fita har daga gidana lam ya da'am bai ci abincin na ba fa shahidu lahu to saboda haka nemar wannan shaidar ni ba da gaske nake ba ko da na faɗa ba da niyya na faɗa ba faɗa ima to da nayi masa shaidar kuwa sai ya ci abincin fa qala ma'ana diralin anka sai shi wannan ubayi abokin ko da yake wannan ya ga amar yace ba daga sai shiga addinin ba sai ce to duk da wannan magana da ka faɗa ma ban yadda da kai ba ne ata ta tiyahu fatar suka fi wajehi yace in kana so kun amince ba da gaske kai imani ka shiga addinin sa ba to sai ka je in yana zaune ka same shi kai ka ci ka tofa masa a fuska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kai haka to na san ba da gaske ne kan imanin ba sai ku ci wannan kafiri hukumatu din nan wato sai ya tashi yace wannan mai sauki ne ai da ya tashi dama sai ya tafi ya tafi sai da ya je samu manzo Allah na zaune sai ya taji ya taji ya kako majina sai sai sai toba manzo Allah Allahu akbar yana tobawa yau bai kai fuskar annabi ba sai ubangiji ya dawo da yin yace da malaika maza mayar a fuskarsa ta canje kuma yau wato da yan ya dawo da tare da majinar da ya kai tofawar ba su kai fuskar annabi ba sai Allah ya dawo da su da sura wuta fa harkan fuskar sai ta kwaye gaba ɗaya ta nabi ya ci kansa shikenan sai zama mai kwaɓaɓɓiyar fuska fuska ta kone da wannan yan nasu kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya dube shi yace ku ba kai ne kai haka gashi fuska ta kone amma da annabi ya dube shi bai ce a dake shi ba bai ce a zage shi ba bai ce a mar bulala ba abin da ya mar bai ga mar bukan magana dan kan halin sa annabi sai yace ku ba kai ne kai haka la araka kharij illa la araka la araka kharij makkata illa alautara saka sai Allahu akbar illa alautu ra'asaka bisai yace ni kuwa kuma tun da kai haka ba ranar da zan ganka a bayan maka yaki ya hada mu sai na sa takubi na sa ka domin ka zama kafi kuma Allahu akbar fa usira yawma badr haka ku aka yi ran da aka zo yakin badar sai Allah ya bada shi cikin kangin mutum 70 da annabi ya samu ya ka kamo shi kuma ya zama bawa fa amara aliyan ubangiji yace hukumatu hukumatu kai ne kuma yau a hannu haka cikin igiya ina kuma dabara ina yan uwa shi babu sai manzo Allah yace ali aje a sai aka je aka tsaye da giya aka zara ta kuji aka fara kaji aka tala aka sa aka kaji Allahu akbar Mm, mm, mm. to haka yake to me kace
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا a ran nan za ka ji mutum yana cewa ya kai tona ya dakace na laitani ya dakace na lam atakhin fulanan khalilan ina ma wani bai zama abokina ba kawo aka ba ka ji mummunan aboki abokinka ya zo yake da kai wani yau ana cin kaza za a nuna manyan arnan nan muke annabi mu tafi da wuri ka ji mungun aboki ran tayar kiyama kace ina ma ba aboki na bane idan ka ga zulubin da aka tara maka akan wannan aikin na ɓata tafiyarka da ɓata ranka da ɓata lafiyarka da kai da gaɓoɓin da Allah ya ma dan ibada duk ka kai su gurin halaka ka zauna kana kallon saban Allah kullun kana jin saban Allah sannan kuma ka wuni cikin saban Allah da rana saboda ka shawo gajiyar nan ta kalle kalle da safe baka tashi ba sai wajen karfi takwas kana ramuwar bacci ka ji sako kan sako wanda ya maka albishir da ana wannan cin din ranta alkiyama sai ka ce kai to ina ma wani ba aboki na bane ko yace yau ana dan baka za ko yau ana kallon kokawa ko yau ana taro a guri kaza ko yau wani babban makaɗin nan ya zo ko babban mawakin nan ya zo ya ma albishir da wannan kuka tafi ko kyakkyawan matan nan ta gari kaza ta zo ka je ka neme ta dan ta alkiyama ka ce ina ma ba aboki na bane Allahu akbar duk abokin da ya maka dalili ka halaka ran ta alkiyama sai ka ce kai to ina ba ban rike shi aboki na ba dalilin da ya kace da na sani to me لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا abinda mutum ya sa yake da ya sani kenan yace abokin nan nawa ne da muke tafiya gidan giya da muke tafiya gidan kallo da ya mai shawara na so su liman talabijin yace in ajiye ba komai ai wannan mutum ai ajizi ne mutum in bai sabo yau ba ya yi gobe a ajizin wa ai ajizi ba ta aka ce sai kai abin da yake zaka halaka ka haddakar da matarka da ƴaƴanka da makota ba to talabijin kai ka halaka ka halakar da matarka ka halakar da ɗanka ka halakar da makotanka da yin yamma ce mu tafi gidan wani shikenan ba mai niyyar sallah ba mai niyyar makaranta ba mai zikiri ba mai karatu alqur'ani an zubawa turorin kafirai ido a cikin wannan talabijin a nuna muku tsirara a nuna muku nono tutsi tutsi a nuna muku yadda ake saka ƴaƴan ku koya a nuna muku yadda ake kashi kai a nuna muku yadda ake kowace gigantaka kai kana gani ba kunya ga ka ga mataka ga yanka me fa wannan rikin kunya addinin islama kunya yake bukata kunya yake so domin manzo Allah yace alhaya'u min al-iman kunya tana nan rataye da imani sai ga shi mutum ya zo tsirara ga ka ɗanka yana zaune ƴarka tana zaune kuna kallo me fa wannan kuma ai kaga an gama rikin kunya nan ko nasarar in ya sa alheri ne ba zai kawo ba da dan mai da ya kawo a rika nuna alwala a rika nuna sha'anin sallah a rika nuna sha'anin haji a rika nuna yadda ake zakka yadda ake azumi da komai da komai a ce ga yadda ake bukata ne azumi ne ga yadda ake bukata hudda zakka ga yadda ake haji kar a nuna kiɗa kar a nuna waka kar a nuna dukkan abin saban Allah in wannan ake a ciki wallahi da an samu lada to ka gani sabo ake nunawa saboda haka duk mai maka shawara ka so ta ran ta kiyama sai ka ce ina ma ba aboki na bane wanda ya ma shawara yake mu tafi gidan su liman haka za ka fi mu tafi gidan tata mu tafi gidan duk inda dai za a na sako yake mu tafi to ubangiji ya ce ran ta kiyama sai ka ce ina ma ba aboki na bane domin da kada ba da ni a da cikin wannan mutum ya halakar da ni ga barin wa'azin alqur'ani da aka ce haramun ne wani ne ya halakar da ni na je da aikata wannan abu ba da izza an wallahi an gaya mun an ce abin nan ba kyau ni kan naji da kunne na an ce ba kyau amma wane ɓadda ni yace da ni mu je gurin nan muka ji wannan mutum wannan mutum ina ma ba zai abota da shi ba wa kana shaytanu lil insani khadulan da ma shaytan wato baya rabo da mutum wanda yake mai kafirin zuciya ko munafiki shaytan ba su rabuwa da munafiki ba su rabuwa da kafiri kuma bai rabu da shi ba din nan abin da yake masa khadulan ne ta da shi duk abin da zaka haɗe shaytan sai ya maka shawara sai ya shiga zuciyarka ya gaya ma ka aikata shi ya ya taruka hu sannan kuma ran tashin alkiyama sai dan din kuma yace ba ruwansa da kai ka ji lalata a nan duniya ya zuga ka ka azaba Allah kana ta munna kana kin wanda zai hana ka kuma duk wanda zai gaya ma gaskiya ba ka yarda ku shawara to sannan shi sai dan da ka ji shi ran tashin alkiyama ya taruka hu ya barka wa ya tabarra'a min kuma ya kubuta yace ina ka gani inda albara in ya ga musiba shi shaytan da kansa zai ce to ka ce ni ne labar da kai yayin da ka tafi wannan gurin saban ko da kake aikata saban ka gani ba za ka ce ni ne ka gani Allahu akbar ka gani shine ubangiji yake faɗa wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'atukum ko ka gani wa'adakum wa'ada al-haqqi fa akhlaftukum ka gani Ubangiji ya riga ya yi muku alƙawarin gaskiya ku yi kaza ku bar kaza, ni ku na saba muku na ce wannan abin ba shi ake nufi ba, a yi kaza ake so a yi. Haka ce ɗan fa, domin duk sanda za ka saba Allah sai ka tuna wannan abu ku ba kyau, amma sai ka ɗauki ba can nan cewa ai raina kuma yana so. In na yi na tuba ko ne istighfari, ka gani, Allahu Akbar. Haka ce ɗan yake, ya kubuta kenan ba ruwansu da kai, karshensa kuma in ya ga abin ya yi zafi kuma har za a wuta sai ce to bala ta lumun yau lumu an fusa kar wanda ya zarge ni kowa ya zargi kansa yayin da za ka zo saban na zo na ja ka ne ai ba jan ka ne ba kai ka tafi ka gani ma'ana bi musri yafikum wa ma antum bi musri hiya idan yace yau ba zan taimake ku ba za ku taimake ni ba kowa ita kansa ni ba ni na tura ka ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ko Allahu akbar yace abinda kuke cewa mun tara mun yi da ku ni ne na kai ku gun kaza to ni ba ruwana na riga na ci wannan yau ba ruwana kowa ya kansa gashi ko suna bakin wuta kuma da ma shi ke dan shi bullet din da wuta ka dace sai ce in ku kun ce ni ne na ce ku yi abin nan to da san muna tare a duniya to yanzu ma kar mu rabu yayin nan ke dan ubangiji zai masa rigar wuta da wandan wuta dama shi da wuta aka dace zai fada wutar sannan kuma dole waɗanda suka fi umarnin su kuma su shiga sai ba sa shiga ba a sa malaiku su ta tankaɗa su ne ubangiji yake dama ce dan bai wuce ba mai tabar da bawan Allah ne Allah kiyaye ne me kace وقال رجل يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ran ta ce alkiyama za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kana ya rabbi ya ubangiji illa qaumiya wato su mutanen nan da naje ne musu wa'azi quraishawa ita ka zuwa ga alqur'ani mahjuran wallahi sun riki wannan alqur'ani abun bari ba ruwan su da shi in ana karantawa ba za su ba sun wuce nan wane su da zuwa gun karatu gun karatu ma a ce sai na je kamar ni ai a zo a gaya mun a gida Allahu akbar sun bar alqur'ani haka Allah zai gaya ubangiji annabi Muhammad zai gaya ubangiji a ran tashin kiyama yace mutane na Qurayshawa sun kaurace alqur'ani ba sa zuwa gurin ana karantawa irin waɗannan ga sunan har a yanzu kuma wani za a ce kar ana karatu alqur'ani ba za shi gurin ba wanda bai je ba yau zai san haramun yau zai san halal a cikin alqur'ani shi ko ana karatun bai je ba to ina zai bi ba wanda zai zo gidanka yace zai iya bayyane maka haramun da halali domin abin da yasa ya zo gidanka akwai abin da yake kwaɗayi a gurinka mutum ko yana kwaɗayin wani abu a hannunka ba zai iya gaya maka abin da ranka zai ɓaci ba ko saboda haka mutukar mai wa'azi zai wa'azi yana kwaɗayin wane in ya ji abin da ransa zai ɓaci to ba zai faɗi gaskiya ba kuwa sai tukuna ka ɗauka ba ruwanka da kowa dan Allah kake wa'azin nan ko mutum ya soka ko mutum ya tsika ko da ubanka ne ko a gidansa kake yadda laifin ya zo ka faɗa to yayin nan zaka iya faɗa amma mutukar ka je kake zaka yi mutum wa'azi kai da kishi ya kira ka wallahi da wuya mutum ya faɗi gaskiya sai na zazzaga domin kwaɗayin abin hannun wannan mutum sai manta da cewa Allah ne mai arzuta shi ka gani faradu an duk yayin da ake karanta alqur'ani sai su kauda kai ba za su gun ba walam yu'minu bihi ba su ba da gaskiya da shi ba ka gani shi ne aka ce wato wannan aya kuma na tashar kiyama za ta zo ga muminai waɗanda suka karanci wani abu daga cikin alqur'ani bayan sun haddace abin a cikin alqur'ani ko sura ɗaya ne ko sura biyu ne ko izu ɗaya ne ko izu biyu ne saboda hidimar duniya sai suka daina karanta har tilawa ta gudu wannan ratashin kiyama shi ma zai zo yana cizon yatsa sannan ubangiji ya bada shi manzo Allah ya bada shaida yace wannan mutum ya kaura shi alqur'anin nan domin da sai da ya dace wani abu amma ya bari ya zubi Allahu akbar shine manzo Allah yake cewa man ta'allama alqur'ana wanda ya nemi sanin alqur'ani ko da tilawar izu ɗaya ko izu uku ko fiye da haka ko ku a'a bayan da bai samu tilawa ba ma alqur'anin kawai ya iya karanta shi in ya dauki takarda zai iya karantawa wa laka musafahu sai so alqur'anin sai rataye shi ka gani lam yata'ahadu sannan baya dauka ya rika karantawa safiya da yammaci ga nan a rataye kawai walam yanzu yanzu fihi sannan baya dauka ya rika nazarin alqur'ani shi dai ya rataye a kawai ja a yawmal qiyamati muta'alliqan bi sai ran ta alkiyama alqur'anin nan yazo ya rataye a jikin mutum kamar yadda ka rataye ba ka dauka ka karanta ya kuru ka ji alqur'ani na magana a ran nan yana ta ya rabbi ya ubangiji abduka haza ba wannan naka wannan da nake rataye a jikin sa ita kazani mahjura ya rike ni abin kaurata ina nan ya ajiye na daki baya dauka ya bude ya karanta ikri bai yi wa bainahu Allah na ka kara da hukunci tsakanina da jama'a kun ji masu alqur'ani a kasa kin kirin kin kirin kace mu yanzu sana'a da kasuwa sun hana mu karatu ga alqur'anin nan nasa yana aji amma hidima ta yawa iyali kaza kaza to alqur'ani zai kai karatu gaban Allah ka gani sai mutum ya ce alqur'anin wai an ce a ajiye aiki ma ajiyewar a gida a da ne saboda haka mu dai mun so mun aji ba lada kawai nan ajiyewa ba karantawa za ka kuɗin ba ka karanta ran ta alƙiyama alqur'ani zai kama kai kai gaban Allah ka ajiye na a gidan ka amma ba ka karanta ni ba hidimar da za ta hana karatun alkur'ani babu ta jama'a duk wanda ya iya zai iya ɗiba ya karanta daga sura ɗaya zuwa izu ɗaya kullum mutum ya karanta idan ku ba haka ba na ta alƙiyama ku da alkur'ani a gani me kace
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين وكفى بربك عدوا ونذيرا
idan manzo Allah ya faɗi wannan yace mutanen sun bar alqur'ani ba sa zuwa gun karatun sa ba sa karanta su kuma sai ubangiji yace ai wa kazalika eh kama da Allah naka addu'an min mushriki qaumaka kamar yadda na sa maka makiya a cikin kafiran zamaninka ya Muhammadu haka nan na sanya da kulli nabiyin ga kowane annabi ma kabla ka tin ga mutabo kowane annabi ya zo addu'an min muslimina sai ya samu makiya daga cikin kangararrun mutanen sai ba su kaunar ba su kaunar abin da yake karantawa fasbir kama saban mu kai ma dauki hakuri ya Muhammadu kamar yadda wadancan manzanni su dauka hakuri wakati jira dik hadiyan ya isa wato hadiyan mai shirya jira dika da ubangijin ka ya Muhammadu shine zai shirya ka kai wa nasiran Allah kuma shine mataimakin ka Allah shi ne mu aina siran laka ala daika ya hakuri kai ta karatun alqur'ani kana bayyana gaskiya da ƙarya wato dukkan rarrabe suka bai abu halal da haram ubangiji shine mataimakin ka akan mutanka Allah ka taimake mu akan mutiyanmu. To.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن سنة واحدة كذلك ليثبت فيه فؤادك ورده تبديلا Kafirai har yau suka dawo kuma suka ce, iri dai a gurin su iri iri, su ce wannan, su ce wannan, wadanda su ba za su imani ba. Suka ce wai laula nuzula alayhi alqur'anu jumlatan wahidatan wai me yasa ba sa alqur'ani ya shiga gaba ɗaya ba ka tauratu wal injil wal zabur kamar yadda aka sa a taura gaba ɗaya da linjira da zabura to shi alqur'ani ne yasa aka rika kawo shi da aya ɗaya aya biyu sura ɗaya da haka har shekara goma sha sha hudu me yasa aka dinga kashi kaɗan kaɗan kaɗan haka eh? kazalika Allah ya ce haka na su ban so in kashi gaba ɗaya ba dalilin saukar da shi kaɗan kaɗan kuwa da nake gare ka lilin sabbi ta biyu adaka domin mu tabbatar da zuciyarka ta kawwa karbaka zuciyarka ce karfi karka hadde waratana tartilan sannan kuma muka rika jero maka shi jeri jeri jeri bayan wannan hukunci sai wannan hukunci bayan wannan labari sai wannan bayan wannan sai wannan ajira ajira ajira halal na biye haram na biye gaskiya na biye labarin kuma ƙarya na biye haka iki ga yanda zaka tsira ga yadda kuma in kai halaka ne wannan abin Allah ya tilaka nan kai yin kadan kadan kadan kadan sai an ba da ke in an saukar da wannan aya in an jima wannan ta zo in an saukar da wannan sura gobe wannan ta zo ka gani bi tafahudin yayi sannu sannu wata udatin da kuma bi a hankali a hankali litayassara kamahu wa hifzahu domin wato kamahu fahimtarsa wa hifzahu da kiyaye sai sai ya zama wato ya sawwaka saboda ka ga idan kana rubuta alqur'ani kadan kadan kadan kadan kadan kadan wato sai daga nan da nan kana haddacewa kuma kana rikewa haka ne aka sauko da annabi aka ce an kawo masa shi kaɗan kaɗan ne domin karatun su ya zama su sauki ba gaba ɗaya kamar a taura da injila ba wato shi ne aka ce ayyuka waka ga annabi fahimtarsa da kiyaye shi gare shi da kuma al'ummarsa ala zahar kalbi haddace shi ma gaba ɗayan an bi kaɗan kaɗan yanzu a maimakon ka rubuta sumuni ka haddace wato ka samu sumuni sumuni kana haddacewa in ka ɗauki izu guda kamun ka haddace shi ma da tashin hankali ne domin ubangiji bai hukunta a rika haddace da yawa da yawa din ba kaɗan kaɗan yake وهذه عزيمة لهذه الأمة المحمدية wannan lamari ne babba ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad in ka san san haddace alqur'ani ka ba a hankali a hankali kadan kadan lam yuqiha da rahu ba a ba waɗansu al'umma haddace littafin su ba sai mu sai mu aka ba ikon haddace alqur'ani waliza warada saboda haka ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh wato Ubangiji ya ce, Waje alatu min ummatika a ƙawaman, Allah ce zan sanya cikin al'ummarka ya Muhammadu waɗansu mutane za a same su, kulubum a najiruhum, wato littattafansu na nan a zuciyarsu alƙur'ani ce. Mutum ka gan shi gashi yana tafe ko yana zaune ko yana kwance, amma in ka tuna izu sittin ne a zuciyarsa daga bakar Allah ya tare ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe. Ubangiji ya ce, Banda al'ummarka ba wanda zan ba wannan baiwa. Allahu Akbar. wa min huna to daga wannan ne fa aka gano kana ta'limul qur'ani bi tadribi wato in mutum na son ya gane alqur'ani ko fasara ko bakake ko kuma haddace tilawa to in yana so ya gane yayi a hankali a hankali ya rika dauka kadan kadan shi ma bil adabali balle kuma a ce yaro ne karami kana gaya masa kadan kadan ba zai wahala da rikewa ba sannan kuma ba zai manta ba in yaji liyasbuta fi qulubihim domin yi kaɗan kaɗan ɗin zai zaunar da shi a cikin zukatan yara ka gani Allahu akbar to sannan kuma waga tafara kai fi fi fi ta'alimihi liya sahula tibzahu sannan kuma aka ce za a gafara sunkuyarwa da da abin da suke karanta su kan yaran nan kanana shi ta alimi yayin neman sanin sa ka gani domin haƙƙinsa da ake so a rike a ce sai da alwala din nan wanda yake neman sanin alqur'ani shi ba lalle sai da alwala ba mun yanzu ka ga alqur'ani izu 60 wato in dai ba gaba ɗaya ke izu 60 ba ba dama in mai neman karatu ne ya ce sai yayi alwala to amma ko gaddi ne za shi kaji in dai san zai rataye alqur'ani izu 60 dole sai yayi alwala ko gaddi ne in dai zai dau ido sittin to sai yayi alwala bai dauka to amma idan a so ne kamar izu biyu ne ko izu uku ko shi alqur'ani izu goma ne ko izu ishirin ko talatin idan dai kana da tsarki ka iya dauka ba alwala amma in dai aka haɗe shi izu sittin to dole kuma sai ka alwala da ta taba to amma in ka dan aka ɗiba ko rabi aka ɗiba to ka iya daukan sa ba tare da alwala ba amma da tsarki kuma Allahu akbar ka ji saukin Allah kenan wannan ma dan neman sanin amma wanda baya da sanin haka kawai ba ya zai taba alqur'anin ba ma sam sam ba zai taba ba in ba sanin zai nema ba a kasiratun qawli ala hibbiha ka gani wato shi yaro idan kai masa rubutu ya gan shi a jikin allo ko da sura guda ce karama ko kuɗa rubutun ne sura babba ce amma sai ka gutsura masa kaɗan ka rubuta masa to sai ya ta kokari ce bari mazan haddace tunda wannan ɗan kankani ne amma an ka cika masa Allah sai ya dinga tsoron karantawa ba to ka gani wannan kuma hikima ce ta Allah Allahu akbar wannan shi kalha ba da ha kuma sai yana ta bari da na gama yar karamar suran nan in maza malam idan na gama ta kan kwana uku za a rubuta mun ta gaba tunda ya ganta karama sai kuma kana ta eh maka ta haddace ka riga wani to haka ake wa yara nan da nan sai ga yana ta karantawa ko kuma in ya ga an rubuto ka dan kamar su tsira hudu ko biyar haka eh shikenan sai ka ce to maza da ka biye masa sai ce to malam yanzu na haddace wannan dinnan na kusa gama wannan surar sai ka ce ai saura ka dan wani maza ka haddace sai ta kokari to amma an ka ko masa daga farko har Allah ya fita gaba daya sai sai ka fi karatun ba dan yawancin karatun yaro kau da kai yake yi shi yasa ake son a rika yi kaɗan kaɗan ko manyan ma sun suna kaɗan kaɗan sun fi cewa domin da haka Allah ya saukar da shi ka kwaikwayi yadda Allah ya kawo shi sai ma ka bi ta nan sai ka fi samun har da shi to mhm to ka san aya ko wala tunaka ولا يدونك بمنزل من ناديناك بالحق وآثر تمثيلا wala tunaka bi masalin Allah ce ba za mu zo maka da wani misali ba wato cikin alkur'ani fi ibdali amrika cikin maganar da suka yi wato ta cewa sun nemi su bata lamarin ka ya Muhammadu irin abu da ai kaga aikawa suka yi su Abuja da suka ce wane ne zai je ya ɗauko rufaɗiyar mahaifar da kuma a bayan gari mai ɗoyi da zo in annabi ya yi sujada shi ko ya ba masa ya danna masa a ka duk abin da yake so a bashi aka samu wani yake zai ɗauko ya je ko ya ɗauko ɗin annabi ya sa goshi a ƙasa yana sujada ya jawo mahaifan nan tana ɗoyi sai ya dabta annabi a baya ya danna ya tafiya kan su kuma su Abu Jahl suna zanzaune su wajen 20 ne suka tuntsire da dariya a gurin ana ta dariya sannan wani yawan Fatima sai gumi yake ga abin da aka yi baban annabi ko yake dagawa sai da har ta zo daga gida ta dauke ta kina kana ta faɗa almuzala da izauna yace Allahumma alayka bi wala bi wala sai da yin lissafi waɗanda suke gun gaba ɗaya ko ran ran yajin badar aka sami amma a wannan ranar da suke mar wannan annabi ko magana su yi saboda hakurinsa shine abubakar yake tunawa a rannan yace an taka bayan ka wa udni wa haka sannan an maka roki a kubucin ka wa kufira ruba'i tuka an karya maka hakora kudu fa sai ka an ta kula Allahu akbar fa abaita an ta kula illa khairan amma duk wannan laifi da aka yi ma ya Muhammadu kake magana komai sai dai ka faɗa a cikin wannan irin hakuri na ka yawa fa kulta sai a maimakon kai musu addu'a ha Allah ya saka ma ko ya musu azaba sai muka ji kana cewa Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun sai muka ji kana cewa Allah ya mutanen nan da aka aiko ka gare su Allah ya musu gafara domin su jarumi Allahu akbar jama'a kun ji irin hakurin wannan annabi hmm Allahu akbar wala ma qala lahu rajulu adil wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi rabo cikin jama'a ya raba ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan da ya rarraba sai wani mutum daga cikin mutanen sai ya ce masa fa inna hadhihi qismatun ma uridu biha wa Allah Allahu akbar sai ya ce da manzo Allah wannan raban da kai baka nufi Allah da raban nan baka yi gaskiya ba san wannan raban baka yi gaskiya ba Muhammad a cikin raban fa cikin jama'a cikin kin ga annabi haka sai ko annabi ne ya raban da kansa amma a maimakon ran manzon Allah ya baci ya faɗi wata bakar magana sai lam ya zurfi jawabihi in an an ya bayyana da kuma da ai bai ƙara wata magana ba shi annabi akan amsa wannan cewa bi adalcin ba bi idan Allah ba sai ya maka bayanin abin da ya sani ba annabi yau wancan mutum bayani cikin abin da ya jahilta wa wa azanatu kuma shi annabi yau azan kansa tukuna wa zakkar hadi ma qala lahu ya tuna wa kuma ransa abin da wancan mutum ya gaya masa na bakar magana fa qala sai annabi an ka da wai haka sai yake da wannan mutum da yake bi adalci bai ce kan kanka faman ya ajilu in lam a ajil yace ha ba wani ina ma baka faɗi wannan magana ba to in ban yi adalci ba wane ne a duniya kuma wanda ake faɗi adalci eh kuntu wa hasirtu in lam a'dil yace ai ni din nan ni Muhammadu dan aka ce na tashi yin lamari kowanne ban yi adalci ba ban yi saboda Allah ba ai na tashi kuma na aida na kai kaga annabi ya koma yana wa kansa wa'azi kuma a maimakon ya zaki wancan mutumin kuma bai zage shi ba bai mayar da bakan magana ba sai ce masa ma yi masa wa'azi ce yace ina ma baka faɗi wannan magana ba domin ya san magana da ya faɗa din nan Allah bai yarda da ita ba sannan annabi ya koma wa kansa yi wa kansa wa'azi kuma ya tuna wa ransa cewa in baya yin adalci ran tashin kiyama kuma zai fi da ya sani sabi irin wannan cikin hali na wannan annabi Allahu akbar mm sannan bayan wannan kuma ka gani wani haman arada min ashabihi qatalahu sannan kuma annabi ya hana waɗansu mutane sahabbansa su kashe wani mutum wanda ya niyya zai kashe annabi kai ya zo da niyyar kashe annabi bai samu sa'a ba sannan sahabbai suka tayi za su kashe shi kuma manzo Allah ya kar a kashe wala ma ta sadalahu gawrasu bin al-harisi yayin da gawrasu dan harisu ya tumbe ga annabi ya suka bi dan ya dan ya kisa gila ga annabi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muntabizun ta ta jami'i shi annabi yana can wato ya ware karkashin wata itaciya shi kadai ka'idan yana baccin rana wallahu qa'iduna fi ga fi ga zati wato yaki aka da aka je wajen yakin ana cikin yakin an yi an gaji sai kuma aka da za a huta shi ga wasu bin harisu din nan kafiri ne shi kenan shi manzo Allah sai ya tashi sai ya bar cikin waɗannan waɗannan sahabbai nasa sai zare cikin sai kuma can bayan sai samu gindin wata itaciya sai kwanta ku da kwanciyar sa sai bacci kwashi su a gurin yayin nan kuma shi wannan kafiri ashe ya ga san da manzo Allah ya fuskanta to sai za i dauka kubunta ya gyara ya gyara ya gyara yake alhamdulillah yake yau kam wannan annabi kuma sai wani domin sahabban sa ba ko mutum ɗaya a gurin su kuma duk bacci ya fahe sa sai inda suke kuma ya zaga ya zaga ya zaga sai da yaje inda annabi yake kwance yana bacci nan a karkashin itaciya ka gani Allahu akbar kalam yanta bi har ya je kan manzon Allah din kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah din bai farka daga baccin ba illa huwa qa'imun wa sayfu salsal kan manzon Allah ya farka sai ga wannan ga wasu din yayi tsaye akan sa ya zare takobi biyar biyar ke hannunsa sai dai tsara yana jira yana jira kawai farkawa annabi da ya miƙe zaune shi ko ya sa takobin kai kai sai farka manzo Allah sai ga wannan kafirin da kamara da komai cikin kayan yaki ga takobi a tsara kansa Allahu akbar faqala buɗe bakin gauro su shi dan harisu din nan sai ce da manzo Allah manyan na uka minni yake ko Muhammad yau fa gani gasa da can cikin sabanka wannan ya kare nan wannan ya kare nan muna so mu zo kanka ba mu samu dama ba to yau gani gasa ga takobi na sai ku ba makami a hannunka yawa zai hana ansari ka kuma haka yi ga annabi man yamna ukan biyu wa zai kiyayar da kai hana ansari ka yau fa qala Allah sai manzo Allah yace Allah ne zai hana ka sari abin da ya ga maka yace Allah ba zai bari ka sari ba manzo Allah na gama wannan magana fasa kadar sai ku min yadi sai takubin ya sukuce daga hannun gaurar kuma fa kaga hun nabi sallallahu alaihi wasallama da subbace wata kubin ya fadi sai manzo Allah tarab sai ya dauke wannan takubin ya rike hannunsa shikenan dabarar sa ta kare dama takubin ne ga dan kwaji in gudu zai ma wanda za a sare da ya tasa dama sai a sare in ya tsaya kuma in ya ga dama ya sare ko kama takubin yayi ya ja kuma sai ya mutu ha Allahu akbar da manzo Allah ya rike takubin sai ya tashi sai ce daga warasu man yamna uka minni yace to kai kuma yau wa zai hana ansari ka manzo Allah ya mayar masa da kike kai ma faɗi wanda zai hana ansari ka domin kai ma jama'a ka ne masu kare ka to ka baro ya san ba ni hana kuma shi ko ba zai iya Allah ba saboda shi kafiri ne ka gani Allahu akbar shi kauratu buɗe bakinsa dan ya san ko ba da wata dabara sai ce da manzo Allah kul khaira akhizi yace ya ba ya rasulullah ya muhammadu zamo fiyayye mana cikin wanda in ya kama mutum aka yi man laifi ya saka masa da alheri kar ka zama mai saka da mugunta ni ne ni yayi ma shari saka mu mana da alheri muhammadu ya kare kuma Allahu akbar haka raka hu sai annabi ya kare yace to bi ka wa fa an yace kuma na yafe maka wannan abin da kai yi kyakkyawan hali irin na annabi Allah ya ba mu albarka faja ila qaumihi shi gauras kuma sai ya to wajen taron jama'arsa inda sansanin su yake na kafirai fa qala sai gauras na cewa jitukum min inda khairin nas yace kai jama'a ku tashi aka ce lafiya gaurasu in ji kafirai yan uwansa yace na dawo daga gurin wanda ba duk cikin mutane ba irinsa ba irinsa wa min azimi khabarihi ka gani bil abu afu ka gani Allahu akbar yace na zo daga wanda yake rangwaman sana daga cikin manya-manyan labarinsa da muka ji dama Allahu akbar eh to yana daga cikin wato manya-manyan irin alherin manzala abubu an yahudi yadi allati samar shat da manzan Allah ya yafe wa bayahudiyan nan da ta yi masa samu a jikin naman akuya ta kai masa ka gani Allahu akbar domin yahudawa ne suka yi wannan samu annabi yana wa'azi aka rasa yadda za a yi da shi sai aka hada baki sai aka samu cinyar akuya aka sa mata dafi a jikinta da aka sa dafin sai aka dafe aka ba wannan ba yahudiyar aka ce ta kai wa annabi in ya ce musu an da kaiwa mazala da aka kai aka ajiye nama wato tinyar sai Allah ya nufe su yi magana sai tinyar akuya ta ce na ta kulmi ana musulmar ta ce ya rasulullahi kar ka ci wannan naman na jikina domin akwai guba a jikina Zala sallallahu alaihi wasallama ya ji magana tinyar akuya sai ya ci shi kenan sai ce da sahabbai kada ku ci waɗansu suka ce to ya rasulullahi in dai ka ci za mu yace ka suka ce in dai ka ci ma sai ce to in za ku ci ku ci kai manzo Allah sai yace to da tinya da su Yahuda wannan da shi samu ba wanda yake da tasiri sai Allah ne ya tasiri sai manzo Allah ya kama naman yaki sabai waɗansu ma sai suka ci aka ce wanda suka ce sai suka mutu manzo Allah kuma ba abin da ya same shi wannan mata saboda waɗanda suka mutu nan annabi kuma sai ce to ke yar aishan nan da wannan kamu da aka ce ka na yafi musu hakki cikin waɗanda suka mutu saban waliyan su sai suka ce su ba su yafi ba jinin dan uwan su bai mutu ba su yafi ba sannan sai annabi ya kama ta ya ba su aka yi hukunci kuma aka sare ta amma ba annabi ne yasa ba shi kam yake yafi mata yake kyawun wannan irin hali na wannan so Allahu akbar Allah ya ba mu albarka amin ka gani wato kuma an samo labari da anas wato amin nan na manzo Allah radiyallahu anhu shi ma sahabin annabi ne yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace muna zaune tare da manzo Allah sai da aminci tabbata gare shi walai burdun galizul hashiyati wato ya yafa wani mayafi mai kaurin geza gefansa an masa kauri wato gefan yana da kauri kauri kauri annabi kuma ya yafa a wuyansa yace muna zaune fajazabahu a arabiyun birdaihi jazmatan shadidatan sai ga wani balaraban kauye yazo shi ko balaraban kauyen nan wato ba musulmi bane da zuwansa dama dan wauta da ikama wato mayafin nan na annabi da ya rataya a wuya da ya kama sai ya kamo can ya kamo nan malam sai ya kama ya rike sai ja ya fuski annabi hatta asarar hashiyatar burbi min safati a har wannan gefen bargon sai da ya karce wuyan annabi saboda kusurar da wannan bararban yema da annabi ya waiwayo sai ce masa ya muhammadu yimilli ala ba'iriya hazaini min mali lahi allazi indaka yace abin da ya kanu wajen ka ka dauki dukiyar Allah wacce ya baka ta baitul mali ka dora mun akan raƙuman nan na guda biyu da take ta wacce Allah ya sa hannunka hajiwawa abin da ya gaya annabi kenan fa innaka la ta'mil li min malika wala min mali abika domin kai yace da annabi fa domin kai ai wannan dukiyar da nake ka dora min a raguman nan in ma ka bani ba dukiyar ka bace ba ta iyayen ka bace ta Allah kaji wai annabi ake ta gaya bakan maganar nan ga fuskar da ya marga wai in ma ya bashi ai ba tasa bace ta Allah ce ba ta uwarsa bace ba ta ubansa bace duk kai ga annabi abin da ya ga dama ana ce ina zaune shi wannan sahabin na annabi ina zaune a tsaya Allahu akbar fasa katan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya shiru bai ce komai ba sun maqal sannan sai manzo Allah farkon magana da zai sai yake almal mallahi wal abdu yace lallai ka faɗi gaskiya wannan balarabi wannan ta Allah ne ku dawo Allah abinda Allah yake masa kenan sun maqala wa yuqadu minka ya rabi ma fa'alta bi yace to yanzu kuma bari in tambaye ka ya wannan balaraban kauye ka ce in baka wannan dukiya ba ta bace ba ta iyayena bace ta Allah ce ba ka kayan rakumi biyu to in tunda yake ta Allah ce na ji ni ku bawon Allah ne zan baka in na baka nan ni kuma fuskar da kai mun dinnan har kai mun rauni a wuya ka yadda in saka ni ma ni ma in sa wannan mayafin a wuyanka in fusga ya maka rauni sannan baka wannan dukiyar ta Allah ka yadda da haka ko mun ka cike ni kala da sai balaraban yace a shi bai yadda ba shi dai a ba shi dukiyar ta kawai kala lima sai manzo Allah ya ce to saboda me baka yarda ba kala sai ya ce li annaka la ta la ta la ta kaji usai bi sai atira sai ati yace da manzo Allah domin kai mun ji labari ba ka saka mummuna da mummuna saboda haka ni ban yarda karama ba fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya murmushi ya kale kuma amara sai manzo Allah ya ce da sabansa an yi humala lahu ala ba'irin sha'irun wa ala al-akhir tamr yace to ku je wannan ɗaya raƙumin nasa a yi masa labtun shakir kama alkama ɗayan kuma a yi masa labtun busasshen dabino kowanne kaya kaya ɗaukar sun ji irin halin wannan annabi wa zai iya haka yanzu yanzu kai wa sarki wannan in ka fito daga kurku ba ma ba kai sa'a ba kun ji abin da aka yi wa annabi ga kuma irin abin da ya saka ne Allah ya ba mu albarka saboda haka mutum ne amma da banki da mutane in mutum ya ce annabi mutum ne bai yi ƙarya ba amma ya ce kuma kamar kowa to ya yi ƙarya ba kamar kowa ba amma ko mutum ne ba ta qala aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya kare yadda da ita tana ba da labari take ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun tasira min mazalmatin zulim zulimaha kat take ni tunda nake ban taba ganin annabi ya ce a iya ne mataimakon wajen wani ya cuce shi a saka masa a kan wannan batun da yake malam ta kun hurmatan min muharimin lahi in dai wannan abin da ka aikata da cutarsa ba wani doka ne cikin dokokin Allah ka karya ba wa ma zaraba bi yadi shi an qatu sannan take ban taba ganin annabi ya dace wani abu da hannunsa bai rai ba tsakanin yaro ko dabba annabi bai taba dukan wani ba illa an yaja da fi sabilillah in ku kaga annabi ya daki mutum sai an je wajen yakin ɗaukaka addinin Allah وما ضرب هاجما ولا امرأة